الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوكا نوتا قوة الربيع الأول shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan من الجن والشيطان واللفر babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yawwa mana cikin alfasul khamis har yanzu madakhilu shaitan li ifsadil qulub hanyoyin da shaitan yake bi wajen lalata zukatan mutane mana cikin kuma gabar da malam ya sa wa suna hanyoyin da shaitan yake bi wajen halakar da dan adam malam yana kawo mana su ɗaya bayan ɗaya mun tike ne a tashi da jiya as-saddu anil haqqi shine toshe dan adam wajen ya ga bai gaskiya ba wanda malam ya fara mana bayani a game da alƙawarin da shedan yayi a gaban Allah subhanahu wata'ala cewa lallai sai ya halaka dan adam kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsine masa albarka ya kore shi daga cikin rahamarsa ya kuma yi alkawari a gaban Allah subhanahu wata'ala cewa lalle zai zo mana ta gaba gare mu da baya gare da bayan mu da hagun mu da daman mu yace da Allah subhanahu wata'ala wala tajidu aktharahum shakirina ba za ka samu da yawa daga cikin su suna gode maka ba wanda malam yayi kokarin nakalto mana maganganun malaman tafsirai malaman tafsiri wajen kokarin fassara mana wannan ma'anar wannan ayar da take cikin suratul araf to yan uwa idan muka kalli ayar za ku ga abinda shedan yi alƙawari shine zai zo ta bangarori guda hudu gaba da baya hagu da dama to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kasancewarsa mai jin kai da tausayi ga al'ummarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki masa taki cewa bil mu'minina raufur rahim sai ko yadda mu addu'a wacce zamu zamu rinka karantawa kullun da safe da yamma wannan addu'ar ta kunshi neman tsari da wannan mugun tanadi da shedan yayi wa dan adam cewa zai zo maka ta gaban ka ta bayan ka ta hagun ka ta daman ka sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya maka addu'ar da za ka nemi kariya yadda Allah zai kare gaban nan naka ya kare bayanka ya kare hagunka ya kare damanka to sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya dora akan abin da shedan ma bai faɗa ba shine ya koya maka yadda za ka nemi tsari daga samanka da kuma ƙasanka gaba ɗaya ina fata fahimta yi kuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya mana addu'ar ya ce kullum da safe idan ka tashi idan ka yammata shi ma ka karanta ita ce addu'ar Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي wa a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti ina fata an fahimta kun ga har inda shi shedan din ma tunaninsa da hankalinsa bai zo ba shi annabi da yake wahayi Allah madaukakin sarki yake masa sai kasance Allah subhanahu wataala ya koya masa neman tsari da abin da shaytan din ma bai faɗa ba annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kan ce Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allah ina roƙanka al-afwa wal afiyata afwa lafiya da kuma zaman lafiya eh babu abin da suka fi wannan a duniya ka samu lafiya a jikinka ka samu kuma zaman lafiya a kaiwa da kuma wanka fi duniya wal akhirah a duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini ina neman ina roƙonka ya ubangiji lafiya da zaman lafiya a addini na wa mali da dukiyata wa ahli da iyalaina gaba daya Allahumma stur awrati ya ubangiji ka sitirta al'aurata ta fili da ta zahiri al'aurata ta fili da ta zahiri shine kada a ga walle na kada nayi abin da mutane za su wani abin da za a tona min asiri na samu yayewar al'aura a cikin al'ummar da suke ganin mutunci na Allah ka yarfa min karfa min asiri ina fata an fahimta wa amir rawati ka amintar da duk wani tsoro na da firgici na duk wani abin da zai firgita ni ya tsorata ni ya hana ni zaman lafiya ya ubangiji ka amintar da ni daga gare shi sannan sai annabi ya ce Allahumma ihfazni min bayni yadayya Allah ka kiyaye ni ta gaba gare ni wa min khalfi da bayana wa an yamini haguna wa an shimali damana wa an shimali haguna wa min fawqi ya ubangiji ka kiyaye ni ma ta sama gare ni wa a'udhu bi azmatika ya ubangiji ina neman tsari da girman ka da wayarka an ughtala min tahti kada a ribace ni a yaudare ni ta ƙasa na shi ba ina fatan fahimta yau to kun ga addu'a ce da take nafisa ƙware da gaske addu'a ce da take addu'a ce da take mai matukar tsada kamata ya kowanne musulmi ya haddace ta kowanne musulmi ya iya ta ya haddace ta a koyawa yara da iyali kowa ya rinka yi idan aka tashi irin azkar din da ake da safe sai a karanta ta idan aka yammata bayan la'asar azkar din da ake da la'asar su ma sai a karanta ta kamata ya ce kowa daga cikin mu ya haddace saboda kun ga irin mugun tanadi da alƙawari da shedan yayi a gaban Allah madaukakin sarki sai ya zo mana ta wannan bangarori to annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kuma sai ba mu dafa'i eh sai ba mu hirizi wanda an karanta insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala zai kare ka Allah kare mu gaba daya za mu tashi daidai inda malaki ta wa sahha an ibn abbas radiyallahu anhu ya inganta daga abdullahi dan abbas حبر الأمة الله مدوكين سركي قارا مسير دا أنه قال عبد الله بن عباس يتي ولم يقل من فوقهم أتكين أبن دشي دن يفعل زي زمنا ولم يقل بيتي با من فوقهم زي زمنا تسمى قريم أي أتكين آير الله مدوكين سركي بيتي شي دن يتي زي زمنا تسمى بكو تو أبن عبد الله بن عباس يكي فعل كينا يتي لأنه سوى دشي شي دن alima ya san cewa annallaha ta'ala haƙiƙa Allah madaukakin sarki min fauqihim shine a saman mutane ina fata an fahimta saboda ka bai ise ya shiga tsakanin bayi da Allah madaukakin sarki ko fahimci ibarar Allah subhanahu wataala yana saman bayinsa to idan shedan yace zai zo musu ta bayinsa kun ga ya shiga tsakaninsu da Allah madaukakin sarki ta sama kenan to bai isa ba bai isa ba magana gaba ta ƙara fito mana da abin da yake nufi qala qatada ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai qatada bin da'ama as-sadusi Allah madaukakin sarki ya masa rahama amin yake cewa ataka shaytanu yabna adama min kulli wajhin shedan yana zo maka ko zai zo maka ta kowace irin fuska ya kai dan adam ghayra annahu lam ya'tika min fawqika sai dai ba zai zo maka ta saman ka ba lam yastati me dalili saboda bai isa ba shi shedan din ay yaqula bainaka wa bain rahmatillah bai shiga tsakaninka da rahmar Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta idan yazo maka ta gaba yazo maka ta baya yazo maka ta dama yazo maka ta hagu duk yasa kai abin da ba daidai ba waje ɗaya kake da shi za kuma sai ka daga hannu ka sama ka ce ya ubangiji na tuba shikenan ina fata an fahimta to kun ga wannan rahama da take sama in yazo maka nan ma ya toshe ba kuma shikenan ba sai yadda Allah ya yi to sai Allah madaukakin sarki ya hana shi zuwa ta saman ka shi sa sai mutun yayi laifi yayi laifi yayi laifi da ya daga hannu ya ce ya ubangiji na tuba yayi nadama Allah ya duba zuciya sai ya ga da gaske ki duk Allah sai ya lalata zunubin nan sai Allah madaukakin sarki ya yafe masa ina fata an fahimta shi sai ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba bi wannan ayar akwai dadi wallahi duk lokacin da wannan mutum ya karanta wannan ayar sai ya ji wani farin ciki a zuciyarsa aqmau ayatin ke na fil qur'an ayar da tafi sanya sanya tafi sa karai da jin daɗi a zuciyar mu'mini ita ce wannan ayar Allah ya ce inna Allah ya ghafiru dhunuba jami'an dukkan zanubinka dukkan Allah madaukakin sarki yana kankare shi ko dai Allah madaukakin madaukakin sarki bai bari ba in kaga bai kankare maka ba baka ba hanyar da ya kamata ka ba bane ka ba to kun ga shedan ya gama aikin sa shi burin sa ka shiga wuta to sai Allah madaukakin sarki ya ba kofa guda ɗaya ita ce kofar saman ka shine da kai zanubi sai ka daga hannu ka roki gafara Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wannan magana ta qatada malam ya tsoro ta ne daga igafatul lahfan na ibn al-qayyim alaihi rahmatullah qala shaqiq babban malami shaqiq yake cewa ma min sabahin babu wata asbah illa qa'ada li ash-shaytan ala arba'ati marasid face sai shedan ya zauna min a madakatai guda hudu yayi min yayi min dako a gurare guda hudu me dako yana jira na in zo ya halakar da ni min bayni yadayya zai zauna min a ina a gabana wa min khalfi hakanan yana bayana wa an yamini yana damana wa an shimali yana haguna fa yaqulu sai ce mu ta gabana la takhaffa inna allaha ghafurur rahim kada ka ji tsoro yi ta abinda zaka yi eh duk abinda zaka yi ta aikatawa ai Allah mai gafara ne mai jin kai ne sai kai ta saban ka kawai sai ya ga masa haka yace fa aqra'u ni kuma idan naji shedan ya ga min haka sai in sauri in tuno wata aya cikin alqur'ani sai in karanta ni kuma wa inni la ghaffarun fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa inni la ghaffarun hakika ni Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ghaffarun ai ala wazani fa'alun mai yawan gafara ne ni amma kuma liman taba ga wanda ya tuba an fahimta yan uwa me tuba shine ka daina abin da kake ko kai nadamar abin da kai a baya ka kuma yi niyya ba za ka aikata a gaba ba sannan kuma ka daina abin ina fata an fahimta kaga zancan kai tayi Allah ghafurur rahim ne ai bata so ba Allah ghafurur rahim ne tabbas amma liman taba ga wanda ya daina ya yadda abin da yake ba daidai bane yana dama da sharadin tuba gaba daya yace sai in tuno wannan ayar liman taba wa amana sannan yayi imani wa amila salihan ya aiki nagari kaga banda kafiri kenan shi kafiri duk aikin da yake tubansa shine shiga addinin musulunci shine wa amana kenan yayi imani wa amila salihan kuma ya bibi wannan aikin da yake mummuna da kyakkyawan aiki idan ya tuba din kuma sai ya maye gurbinsa da ne da kyakkyawan aiki illa man a illa man taba wa amana wa amila amalan salihan kun ga haka to ayat cikin furqan ta nuna ko sai ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim bi hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa amila salihan thumma hatada sannan kuma ya shiri ya shiri shi ne ya daina wancan aikin da yake a baya ya gyara aikin da yake ya ce to sai in karanta wa kaina wannan ayar sai in ji lalle wannan hudu bata shi ɗani ba za ta tasiri a kaina ba e kai ma kaga sai ka ɗauki irin ta wannan ta malan shaƙiƙu kenan ko wa amma min khalfi idan ya zo min kuma ta bayana fa yukhawwifuni ad-day'ata ala man akhlafahu fa aqra'u sai ya rinka tsoratar da ni game da zan tozarta abinda na bari a baya ma'ana abinda na bari na duniya kaza ya wuce ka sai rika ce min kaza ya wuce ka kaza ya wuce ka irin abubuwa na duniya da ban samu ba a baya ko na dukiya ko wani abin ba abin da ya shafi lahira ba sai shedan ya rinka kokarin nuna masa cewa ka bar abubuwa da yawa fa a baya ya rinka kokarin tsoratar da shi duniya duniya za ta wuce shi za a bar shi a baya yace ni kuma sai in karanta wannan ayar وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها sai kuma kawai sai na karanta wannan ayar cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma min dabbati ma tana cikin mubahamat eh lafzul umum ce ma min dabbatin babu wata dabba a doron kasa shi sa asalin kalmar addabba abinda take nufi a larabci shine kullu ma yadubbu alal ardi duk abinda yake rarrafe akan kasa sunan shi dabba sawa'un mai kafa biyu ne mai kafa uku ne mai kafa hudu ne mai jangin dini mai rarrafe duk sunan shi dabba wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala yakhluqu Allahu ma yasha haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah subhanahu wataala shine halicci kowace dabba daga ruwa sai ce daga cikin dabbobin akwai wanda yake tafiya akan cikinsa akwai wanda yake tafiya da kafafuwa guda biyu kamar mutane ke ko su ma suna cikin nau'in dabba daga cikinsu kuma akwai wanda yake tafiya akan kafafuwansa guda hudu kamar sauran dabbobi ke saboda haka dukkaninsu dabba ne ta abin da yake rarrafe akan ƙasa to sai Allah maɗaukakin sarki ce babu wata dabba a doron ƙasa gaba ɗaya halittar Allah kenan da suke tafiya a doron ƙasa illa alallahi rizquha face a wajen Allah subhanahu wata'ala arzikin ta yake gaba yace wai ala mustaqarraha mustawda'aha shi ya san farkon ta shi ya san karshen ta shi ya san makomata a duniya shi ya san makomata a lahira Allah maɗaukakin sarki kenan saboda haka sai ya ga kansa cewa to ai duk abin da ya wuce ni na duniya na bashi Allah maɗaukakin sarki daman bai kaddara zan same shi ba ne don da ya kaddara zan same shi zai wuce mun? ba zai wuce mun ba wa'alam annama wancan hadisun abdullahi ɗan abbas duk abin da ya same ka lam ya kul liyu kuɗi aka ko duk ma a saba ka lam ya kul liyu kuɗi uka duk abin da ya same ka to Allah maɗaukakin sarki kaddara zai same ka ba zai kuskure maka ba duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsaro shi zai same ka to babu wata hanya da zai kuskure maka sai ka je inda zaka je inda abin nan yake ka same shi idan kuma Allah madaukakin sarki kaddara ba ka samu babu babu wanda yake kai ka zuwa gare shi to shine sai ya gaya kansa wannan ayar sai ji zuciyarsa ta samu nutsuwa wa min wa min qibali yamini ya'tini min qibali nisa fa aqra'u haka nan ta bangaren dama na yakan zo min ya rude ni ta bangaren mata ya rinka zayyana min abin da ya shafi mata da afkawa cikin sha'aninsu da saban Allah cikin abin da ya shafi mata yace ni kuma fa aqra'u sai in karanta wannan ayar wal aqibatu lil muttaqina eh karshe dai mai kyau ya tabbata ne ga masu tsoron Allah eh ma'ana duk wanda ya abinda ba daidai ba to ya tuna karshen saboda yadda Allah madaukakin sarki ya tana duk karshe mai kyau na suwa ne ne na masu tsoron Allah ne kaga kishiyar karshe mai kyau shine mummunan karshe ko shi kuma yana gawa ga wanda ba su tsoron Allah ba saboda ka sai karanta kansa wannan ayar sai tuna duk abinda nayi yanzu da abin da shaɗan ya ruɗe ni to akwai ƙarshen yana zuwa shi ne lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki ran mutum eh wannan kuma masu tsoron Allah su suke dacewa Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu wa min qibali shimali haka nan shaɗan yana zuwa min ta ɓangaren haguna fa ya'tini min qibali shahawat wannan kuma sai zo min ta ɓangarorin sha'awowi kala kala na duniya aikata sabo aikata duk abin da ba daidai ba sha'awa ta rai fa aqra'u nan kuma sai na karanta wannan ayar wahila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl amma na da wahila bainahum wa bain ma yashtahuna ma'ana wahila bainahum wa bain ma yashtahuna sai aka shiga tsakanin su da tsakanin abin da suke so da tsakanin abin da zuciyarsu take so ma'ana kai ma sai ka shiga tsakanin ranka da abin da take so wanda ba daidai ba ina fata an fahimta sai karanta wa kansa wannan aya wannan maganar ma uwa malam ya ɗauko ta ne daga littafin ighafatul lahfan na ibn al-qayyim alaihi rahmatullah qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa as-subul allati yaslukuha al-insanu arba'ata la ghayr yace hanyoyin da shedan yake bi a rayuwarsa idan zai yi tafiya guda hudu ne babu su babu ta biyar fa innahu taratan ya'khudhu an jihati yaminihi wani lokaci dan adam za ka samu dama zai idan zai yi tafiya ko in zai je wata bukata tasa wataratan an shimalihi wani lokaci sai ka samu hagu yayi wataratan amamahu wani lokaci kuma sai ka samu gaba zai yi wataratan yarji'u khalfahu wani lokaci kuma sai ka samu dawa yake ina bayansa babu wani da mutum zai iya yi ko inda ba nan ba ko dai gaba ko baya ko hagu ko dama kamar yadda muka ambata jiya فأي سبيل يسلكها من هذه وجد الشيطان عليه رصدا له sai ibn al-qayyim yake cewa to duk inda mutum ya fuskanta ɗaya daga cikin waɗannan fuskoki guda hudu zai samu shedani rasadan lahu ya yana masa dako ma'ana yana jiran sa ya zo su haɗu kenan fa in salakaha fi ta'atin idan mutum yayi niyyar bin ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda hudu gaba ko baya dama ko hagu fi tsa'atin wajen yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ka fita ne don zuwa masallaci ka fita ne don zuwa ziyara ka fita ne don zuwa karatu ka fita ne don ka je kai wani aiki na bautar Allah maɗaukakin sarki to wajadahu alaiha yusabbituhu anha wa yaqta'uhu sai ya samu shaidan akan wannan hanyar yana kokarin dakile shi shine yusabbitu wa yaqta'u yana kokarin yanke shi ya hana shi tafiya zuwa ga wancan hanyar wa in aw yu'awwiquhu wa yabta'uhu ko kuma ya shagaltar da shi shine yu'awwiqu ya shagaltar da shi da abin da zai hana shi kaiwa zuwa ga wancan abin na da'a wa yabta'uhu yayi kokarin dawo da shi baya ya hana shi kaiwa zuwa ga wancan abu idan aikin da zaka je kai na da'a ne to duk abin da shedan zai yi sai ya baka kai zuwa ga wancan aikin ba duk wata hanya da zai bi zai wa in salaka hali ma'siyati idan kuma hanyar da mutum zai bi ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda hudu hagu dama gaba baya mutum ya bi su ne dan ya je wani waje na saban Allah madaukakin sarki wajadahu alaiha nan ma zai samu shedan akanta to amma aikin shedan ya bambanta anan yanzu me zai yi shine hamilan lahu wa khadiman wa mu'inan wa mumanniyan zai same shi a matsayin mai rike masa jaka yana taimaka masa yana yi masa hidima yana mai ƙara sanya masa burin ci gaba da wannan aiki ma'ana taimaka masa zai yi wajen ci gaba da wannan aiki idan mutum ya fito daga gidansa hagu dama a gaba baya to zai samu shaɗan a ɗaya daga cikin duk inda zai bi to amma abinda shaɗan zai ce masa a lokacin shine mu je kar ka fasa yi abu ne mai kyau shaɗin zai ce masa duk wani abu e zai ta samu masa zai ta ingiza shi yana tura shi walau ta faƙa lahul hubutu ila asfali la atahu naka inda a ce ma mutum zai yarda ya ittifaki da shaɗan akan lallai sai ya gangara zuwa ƙasa ko ya faɗo zuwa daga sama zuwa ga wani waje don ya aikata wani aiki na saɓo to shaɗan sai ya biyo shi hannun ɗin saboda yadda yake so ya yi mai ya ga an saɓa wa Allah maɗaukakin sarki wannan magana ita ma mana ibn al-qayyim ne ya fitar da ya kawo ta a cikin ighafatul lahfal malin hikato mana ita anan wajen rawahu al-imam ahmad wa an-nasa'i min hadisi sabra ibn abi al-faka wannan hadisi imam ahmad dan hanbal shi ya fitar da shi da imam an-nasa'i daga hadisin sabra ibn abi al-faka annahu sami'a an-nabi annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ya ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na cewa inna shaytana annabi yake ba mu labari cewa hakika shaydan qa'ada libni adama bi atruqihi yakan zauna a hanyar dan adam dukkanin hanyoyin da shaydan dan adam yake bi shaydan yakan zauna a wannan hanyar fa qa'ada lahu bi tariqil islam karan farko zai fara zaunawa ne a hanyar shiga musulunci yayi ta zuga ka kada ka shiga addinin musulunci fa qala sai ce da kai a tuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaika yanzu zaka musulunta ka bar addinin iyayenka da kakanninka wanda ba a cikin musuluncin yake ba kenan kada ka musulunta fa asahu sai mutun ya saba masa fa aslama sai ya musulunta to ba zai rabu da shi ba thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrati sannan sai je zauna wa mutum a ɗariƙa a hanyarsa ta yin hijira kenan ma'ana a lokacin da ake yin hijira kenan ko sai je zauna a hanyar da mutum zai je hijira ya ta ziga shi kada ka hijira فقال سي سي مسا تهاجر ذاك جيك هجرة وتدع أرضك وسماءك كبر قسنك da samanka ma abin da yake nufi shine garin da ka taso garin da kake garin da ya maka rumfa kake taka kasar sa saman sa yake maka rumfa kake kaiwa da komowa a cikin sa nan ka saba komai naka yana ciki zaka bar wannan garin ka tafi inda ba a san ka ba wa inda ma masal muhajir har ya kafa masa misali ce ai ka san ka tankacin misalin mutumin da ya hijira ka masalil farsi fi tiwali katankwacin doki ne da yake cikin igiya a tsiwal shi ne alhamal irin ka samu doki ka samu ta doguwar igiya kai kana nan ka rike ta ko ka ɗaure ta a jikin dirki sai ka saki doki sai doki ta gudu ta gudu da ya je ƙarshen igiyar nan mai za ta yi za ta dakatar da shi to shi mutumin da yake hijira kama haka yake ba kama a takure yake inda ya je babu wanda ya sani ba mutanen da yake kaiwa da kuma wa a cikin saboda ka ba ji daɗin rayuwa ba idan ka ji za ka takura kanka abin da yake abin da zai gaya wa masu hijira kenan ya ce fa'asahu nan ma sai mutum ya saba wa shaidan ya ƙi masa biyayya mutum ya je hijirarsa fahajara sun maƙa'ada lahu bi tsariƙil jihadi sannan sai ya zauna masa hanyar yin jihadi ya haɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki a ɗauki takobi a je a yaƙi kafarai don shigo da su addinin musulunci ko don a kare addinin musulunci faƙala sai ya ce da ɗan adam tu jahidu wa huwa jahadun ai talifin nafs yanzu za ka je ka yi jihadi bayan shi wannan jihadin asarar rai ne kawai barnar rai ne kawai ka je ka kai ranka a kashe walmal da kuma dukiya asarar rai ne da dukiya fatuqatilu fatuqtalu ka je kai yaki ka je kai yaki a kashe ka haka shedan zai fada fatunkahul mar'atu matar da ka bari a gida wani je aure ta wa tuqassamul mal dukiyar da ka bari a rarraba ta fa asahu sai dan adam ya saba wa shedan ya kiyarda da wannan hudu ba ta shedani fajahada sai je yayi jihadin sa faman fa'ala zalika sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce to duk wanda ya aikata haka ma'ana duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwan ya saba wa shedani ya aikata abin da Allah yake so sai mu fahimci cewa ƴan uwa ba wai iya abin da aka ambata bane ba wai iya shiga musulunci ba kadai ba iya yin jihadi ba kadai ba iya yin hijira ba kadai dan za ku ga yanzu ai babu babu hijira ko dan da wahala kaji an ce ga wani musulmi ya tashi daga garin ya tafi ni gari da niyyar hijira da wahala saboda hijira dai yanzu irin hijira wacce wacce ake babu eh babu kamar yadda annabi ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya bayan fatu makka babu hijira daga makka zuwa madina sai dai me yin jihadi yana nan da kuma niyya ta me ta daukar kalmar Allah madaukakin sarki to amma duk wani aiki da ka sani na addini ne wanda Allah yake so shedan yake kokari ya hana kayinsa ya dankwafar da kai ka tunkuɗe wannan niyya ta shaidani ka je ka aikata to ka shiga cikin wannan hadisin kai ba insha Allah ta'ala shine sai annabi ce duk wanda ya aikata ka kana haqqan 'ala Allah haƙi ne akan Allah madaukakin sarki ayu dikhilahu aljanna da ya shigar da shi aljanna wa man qutila wanda ku aka kashe shi a cikin jihadi da ya tafi kana haqqan 'ala Allah shi ma haƙi ne ga Allah subhanahu wata'ala ayu dikhilahu aljanna shi ma ya shigar da shi aljanna wa in ghariqa idan ko dilmi waye a ruwa a kokarin sa na zuwa ya kalmar Allah madaukakin sarki ruwa ya cinye shi kana haqqan ala Allah ay yudkhilahu aljanna shi ma hakki ne na Allah madaukakin sarki ya shigar da shi aljanna wa in waqasathu dabbatuhu idan ma dabbarsa ce ta fado da shi tayi tutsu da shi wuyan sai kare ya mutu shine waqasathu shi ma wannan kana haqqan ala Allah ay yudkhilahu aljanna haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya shigar da shi aljanna ma'ana yan uwa idan muka fahimta abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana shine dukkanin waɗannan ayyukan da wanda ba su ba wanda ya dage ya tafi zuwa ga aikin alkhairi bayan shedan ya zuga shi yadda ya rasa a wannan hanyar to Allah madaukakin sarki masa alƙawari zai bashi aljanna shine abinda hadisin yake nufi wannan hadisi Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin kitabul jihad babu ما ما لمن أسلم وهاجر وجاهد هكذا إمام أحمد ابن حنبل يفتد شيء أسكن مسند مجلدين أكو حديث ملمبة تقريه دا تمانين دا أكو هكذا ابن حبان يفتد شيء أسكن صحيح إنسا da dai sauran malamai sun fitar da wannan hadisi abu na bakwai izharun nushi lil insani bayyanar da nasiha ga dan adam bayyanar da nasiha ga ɗan adam ɗaya daga cikin hanyoyin da shi ɗan yake bi wajen halakar da mu shi ne zai bayyana maka abu a matsayin nasiha cewa ka yi abu kaza nasiha yake maka inna shaitana la ya'ti al-insana wa yaqulu lahu malai ce shaitan fa baya zo wa mutum ya ce masa if al kaza min al-ma'asi likay tanala al-'adab al-alim aikata abu kaza daga cikin saban Allah madaukakin sarki dan Allah ya kona kai maka azaba wannan wannan mar hankalin ne shaitan zai ga masa kai bishi ba zai bishi ba wa inna ma ya'tiyahu fi surati fi suratin nasihil amin amma yana zuwan mana ne a surar mai nasiha kuma amintacce eh a surar mai rarrashi mai nasiha nasiha ma tatacciyar nasiha kuma amintacce wanda baka tsammani zai haince ka wa bi hadhihi alhilati da irin wannan dabara ne tamakkana min igwa'i abwaina wa ikhrajihima min aljannati ya iya samun dama ya halakar da iyayenmu guda biyu na asali na cancan sama su ne annaba adam salam da hawa matarsa kenan ya kuma fitar da su daga gidan da Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da su shi ne aljanna da irin wannan hanya ce ta izharun nasiha ya ce musu wa qasamahuma ku ci wannan ganyen bishiya ku tsinki wannan ganyen bishiya da Allah ya hane ku kaiwa zuwa gare ta inni lallai ni lakuma gare ku da minan nasi yana nasiha nake mu ina cikin masu muku nasiha walidhalika saboda wannan ne ma hazzarana Allah min hadhihi alfitna Allah madaukakin sarki ya gargade mu ya ja hankalin mu min hadhihi alfitna daga wannan fitina wa tilka alhila da irin wannan dabara qailan yana gaya mana cewa ya bani adama Allah madaukakin sarki ya ji hankalin mu yace yace ya ku yan adam kun ga nan ba ma cewa aka ya ayyuhal ladina amanu ba ko ya bani adama waye bai shiga ciki ba ba wanda bai shiga ciki ba da musulmi da kafirai inda kai mutum ne ka shiga ciki har ya jujo ma jujo ma sun shiga ciki su ma yayan adam ne duk Allah madaukakin sarki ce ya ku yan adam la yaftinannakum ash-shaytanu kada ku bari shaytani ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yadda ya fitini iyayenku ya fitar da su daga ina daga aljanna eh kamar yadda ya fitini iyayenku annabi adam da matarsa ya fitar da su daga aljanna yanzi'u anhuma libasahuma li yuriyahuma sau'atihima yayi kokarin cire tufafinsu daga jikinsu dan ya nuna wa junansu al'aurarsu kowanne ga al'aurar juna me ake nufi da dan ya cire musu tufafin da ke jikinsu ma'ana saban Allah subhanahu wata'ala yana jawo fitattufafi lokacin da annabi adam alaihi salam ya tsinci ganyen nan ya ci da shi da matarsa suna ci kuma sai suka ga tufafin da ke jikinsu ya zube shi ne abin da ya faru suna ci kawai sai tufafin jikinsu ya zube malaman tafsiri karkashin wannan ayi suke istinbadi a shi cewa duk lokacin da kaga al'umma tafiya tsirara a cikin ta yawa yana nuna maka wannan wannan al'umma ashe saban Allah yayi yawa a cikin ta shi sa Allah ba su tsirara kenan san wa an bayyana abinda Allah abinda annabi Adam yayi da shi da matarsa shine saban Allah wa asa Adam rabbahu fagawa annabi Adam ya saba ubangijinsa sai ya halaka amma Allah madaukakin sarki ya karbi tubansa to abinda yayi shine cin ganyen bishiya wanda Allah ya hana shi suna cin ganyen bishiya kawai sai tufafin su automatically kawai sai zube daga jikin su sai sai gansu kawai tsirara to shine sai malamai suka ce ashe abinda ke jawo tsiraici a cikin mutane shine me saban Allah maɗaukakin sarki shi sa duk al'ummar da suka gasa tafiya tsirara a cikinsa ya zamto ado da wannan da sauransu to lallai a koma a ta istighfari a koma a ta tuba ana neman yafiya wa Allah subhanahu wataala dan a dawo cikin idan a dawo cikin tufafi idan tafiya cikin tsiraici masifa ne wallahi Allah ya kiyaye mu amin kama ruya an ba'adu salafi kamar yadda aka rawaito daga sashin magabata annahu qala yake cewa idza ja'aka ash-shaytanu fi salati idan shaytan yazo maka a cikin sallah kana cikin sallah ka sai shaytan yazo yake maka waswasi yake riya maka fa qala yace maka innaka tura'i yace riya fa kake wannan sallar da kake kana sallah mutane a gefanka kana karatu sai shaytan yazo yake ce maka riya fa kake eh wannan abin da kake duk kana yi dan mutane su gani su ce ka iya sallah yace to in ka ji wannan fazidaha qula ne ka tsara wa sallar nan tsayi eh ka dan kara mata tsayi me dalili fala najata illa bi mukhalafati shaytan yace babu tsira babu yadda za a iya tsira sai da sabawa shaytani duk abin da kaji shaytani ya gaya maka to yi kishiyarsa ba daidai bane walau azhara walau azhara an-nusha lil insani koda ku yayi kokarin bayyanar da nasiha ga dan adam to wannan nasiha ta sabatacciya ce ba a bakar ba bace nasiha in dai irin ta shaytani ce Allah madaukakin sarki mana tsari da ita ya rike kayansa ya je ya ci gaba da fayyada kayansa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa zamu tashi na takwas wanda kuma shine na ƙarshe a cikin abubuwan da malam ya kawo abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa